بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى ما سدرجة ما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما سوق اللم دقم سوارم بركة مدساك هدوى أولا مجلسينا مميتار البركة da muke gabatar da darussa daga cikin alkur'ani mai girma a inda muke son mai nazari ko mai dubi a game da wasiyoyi na tarbiyya da lukmanu alaihi salam ya maɗansa yau muna ranar litinin hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau muna ashirin da bakwai ga watan hudu miladiyya dubu biyu da ashirin wannan kuma zai zama majalisunmu na hudu insha Allahu ta'ala wato daidai da kwanakin azumin mu kenan masu bibiyar mu idan ba su manta ba mun fara batu akan darasi na farko a cikin darussa guda goma sha hudu da muke son mu fitar da su a cikin wasiyoyin lukmanu alaihi salatu wassalam wanda ya maɗansa abu na farko kamar yadda muka ce shine at-tarbiyatu bil qissa at-tarbiyatu bil qissa ɗaya daga cikin nau'ukan tarbiyya ne da ake yi alqur'ani ya nuna mana mahimmancin kissa da kuma yin tarbiyya da ita tasirin kissa a rayuwar ɗan adam ba yaro ba kawai hatta babba wani abu ne da mutum biyu ba su saɓani akan muhimmancinsa ba wato muna iya cewa duk wasu masu hankali sun yi taro akan muhimmancin kissa da kuma tasirin da take da shi wajen canza mutum da kuma ɗora shi akan abin da yake daidai da kuma ciratar da shi daga abin da ya kasance ba shi da kyau kamar yadda kuma muka faɗa cewa za mu kalli kissa ta ɓangarora guda biyar abu na farko menene ake ce ma kissa mai kissa take nufi a harshen larabci sannan kuma mai kissa take nufi a wurin malamai babban malamin lura al-imam al-azhari rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 370 ya fada a cikin littafin sa mu'jamu tahzibin lura yake cewa aslul qassi ittiba'ul athar idan balarabe ya ce alƙas wanda daga nan ne aka samo alƙissa to shine ittiba'ul asar shine bin gurabun wani abu yuqalu kharaja fulanun qasasa fi isri fulanin wa qassa ana faɗi a larabci ana cewa wane ya fita ƙasasan yana bibiyar gurabun wane ana cewa ƙasasun ana cewa ƙassun sannan ana cewa kissatun wa zalika idan tassa atharahu ana faɗin haka ne idan wani ya bi gurbin wani wani ya gaba shi wani ya bi shi to wanda ya bin sai a ce me qassahu ai ittaba'a atharahu wato ya bi gurbin sa shi yasa wa qila lil qas aka kira me fada mai karanto kissa ko mai yin wa'azi can da malamai mutum mai wa'azi ana ce masa alƙas jam'insa sai a ce alƙusas alƙas ai alladhi yahki alqisasa mai hikaito kissoshi alladhi yukhbiru bi akhbari al-umam al-madiya wanda ke ba da labarin al'ummatan da suka gabata to ana ce masa alƙas ya qussu alqasasa لاتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقه sun kira mai ba da labari na kissoshin waɗanda suka gabata da alƙas saboda yana bibiyan labari bayan labari sannan kuma ya ba da labarin labari bayan labari haka al'imamu al'azhari babban malamin lura ya faɗa wanda ya rasu a ƙarni na hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam babban malami ibnu faris rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da casa'in da biyar shi ma ya rasu a ƙarni na hudu ya faɗa a cikin littafin sa mu'jamu maqayisil lugha yace al-qaf was-sad aslun sahih duk inda kaga qafun sannan sadun ya biyo ta musamman kuma sadun din a masa nannage qasasa ko qassa a masa shadda to aslun sahihun tushe ne na kalma ingantacce ya dullu ala tatabbu'i shay'i wanda ke fa'idantar da ma'anar bibiyar wani abu abi wani abu abi wani abu abi wani abu min zalika qauluhum daga nan ne al-imam al-faris yace daga nan ne aka samo fadin su da suke cewa iqtasastu al-athara na bi gurbi idza tatabba'tuhu idan nabe shi wa min zalika ishtiqaqu ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح daga nan ne ma aka samo ai alqisas kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun sannan can Allah madaukakin sarki ce wal juruha qisas to lafazin alqisas shi ma daga wannan kalmar ta qassa aka samo shi وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول dalilin da yasa aka ce ma kisasi kisashi kisasi saboda za a yi ma wanda ya cutar da wani irin yadda ya cutar da wani idan ya cire masa haƙori shi ma a cire mishi haƙori to kaga an bi shi idan ya cire masa hanci shi ma a cire masa ya guntule masa hanci shi ma a guntule mishi hanci idan ya yanke masa kunne shi ma a yanke masa kunne idan ya kwakule masa ido shi ma a kwakule masa ido kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni was sinna bis-sinni wal juruha qisas kaga qisas shi ma daga nan aka samu fa an fa ka'annahu iqtassa atharahu da aka ce kisasi kamar an bi gurbin an bi gurabun wanda ya aikata ta'addanci shi ma sai aka bi shi aka aikata masa abin da ya aikata ma dan uwansa to shi yasa sai aka ce ma kisasi kisasi wato bibiyar wanda ya ta'addanci domin fansa ko kuma ɗaukar haƙƙi karɓa haƙƙi daga gare shi a yi masa yadda ya ma dan uwansa shine sai ya ce wa minal babil qissatu wal qasasu daga cikin dai wannan babin na qafun da sadun aka samo kalmar mu da muke son mu ji ma'anarta da ake ce mata al qissatu ko kuma a ce al qasas kullu zalika yutatabba'u wa fayuzkar domin kissa binta ake yi labari bin shi ake yi sai a ambace shi sannan daga nan ne in ji ibnu faris rahmatullahi alaihi yace wa minhu alqasisatu min al-ibil daga wannan kalmar ce dai aka samo alqasisatu alqasisatu min al-ibil daga raquma al-ba'iru yaqussu athar riqabi idan raqumi yana bin bayan ayari to balarabe sai ya kira shi da sunan alqasisatu idan aka ce alqasisa ana nufin al-ba'iru alladhi yaqussu athar riqab wato raƙumin da aka bashi a baya shi yake bin bayan ayari to ana ce masa alƙasisatu ko namiji ne ko mace balarabe yana ce masa haka kaga dai alƙasisa ita ma dai kalmar akwai kafin sannan ga sadun nan a cikinta kuma sadun ɗin ta maimaitu guda biyu الراجب الأصفهاني wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da ashirin babban malamin lugha kuma babban malamin alƙur'ani mai girma ya faɗi a cikin littafinsa na مفردات ألفاظ القرآن ينا شيوا القص تتبع الأثر شي ما دي ساكي شيوا أبن داكي شيما القص شين تتبع الأثر بيبي غرابو يقال قصصت أثره لا ربا واسنا شيوا نادي قرب واني والقصص الأثر أبن داكي شيما القصص شيني قربي سي دي كمال من القرآن shi kenan sai mana yadda muke so sai ta zubo mana ayoyi wanda za mu samu wannan kalmar ta alƙasas a ciki wato kafin da sadun a ciki ya ce Allah madaukakin sarki na cewa fartadda ala atharihima qasasa da annabi Musa alaihi salam da almajirinsa ko yaransa Yusha ibn Nun fartadda sai suka dawo baya ala atharihima suna bin gurbin su da suka bida qasasan suna bibiyarsa domin su ga ko za su ga kifinsu kifinsu da ya gudu alhali kifin gasashe ne ko da faffe ne ko kuma an yi farfesunsa kuma gashi an sa shi a cikin kula amma kifi ya gudu kuma dama Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa alaihi salam labarin cewa a inda bai ga kifinsa ba to daga nan ne zai nemi abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma wato al-khadir alaihi salam sannan ya ce Allah ya sake cewa wa qalat li ukhtihi qussihi nana mamar annabi Musa alaihi salam ta ce ma ‘yar uwarsa, ƙussihi, ai, ittabi'i asarahu, a lokacin da aka zo aka ce an ɗauki annabi Musa alaihi salam bayan Allah maɗaukakin sarki ya umarci mamarsa cewa ta je ta sa shi a niqdi fihi fi tabuti faqdi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lahu Allah madaukakin sarki ya ce ma mamar annabi Musa fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa da'iluhu min al mursalin aka ce ta dau annabi Musa alayhi salam in tana jin tsoron kada a kashe shi ta dauke shi ta je ta sa shi a cikin teku ta sa shi a cikin akwati ta kulle shi ta ɓarin akwatin sannan ta dauke shi ta je ta sa shi a cikin kogi haka kuma ta je ta yi to bayan haka sai mamar annabi Musa alaihi salam sai ta ce mai ‘yan uwar annabi Musa yayarsa, ƙusihi ai ittabi'i asarahu ki bibbi ki ga inda za a ɗauki annabi Musa ha a kai shi. Haka kuwa ‘yan uwar annabi Musa alaihi salam ta yi ta riƙa bibiyar akwatin nan da yaran fir'aunu suka ɗauka har suka kai annabi Musa alaihi salam gaban fir'aunu. Allah kuma ya ci gaba da kula da shi aka raine shi a gidan makiyinsa. to nan ba dai ga kalmar kassa ta zo mamar annabi Musa ta ce ma 'yan uwarsa usihi ai ittabi'i atharahu ki bi gurbi ki bi hanyar da aka bi da annabi Musa alaihi salam har ki ga inda za a kai shi الإمام الراجب الأصفهاني يشجب دشوا ومنه قيل لما يبقى من الكلئ فيتبع أثره دجنن ما أكا كرا أبن دا أكي ciyayi. ciyawar da ta zama ta ta ta ta ta ta ta bushe sai ya zama ana binta balarabe yana ce mata qasis qasis ana nufin ciyawa wacce ta bushe saboda rashin ruwa sai ya zama kawai an mai da ita ma hanya to balarabe yakan ce mata al qasisu kun ga ita ma dai tana koma zuwa ga asalin ma'anar ittiba'ul asar wato bin gurabu sannan akan ce qasastu zufrahu qasastu zufrahu na bibbi kumbarsa na yanki na bibbi kumba shi yasa ma ake ce ma almakashi almiqas almiqas ismul ala na alqas wato an bibbi abin da ake son a yanke da almakashin kuma an yanke shi shine sai ya ce wal qisasu al akhbarul muttaba'a sannan balarabe yana cewa alkisas jam'in alkisatu a matsayin ne al'akhbarul muttaba'atu labarurrukan da ake bi sannan kuma akan ce alkasas a yi fataha in an ce alkasas za mu ga me bambancin shi da alkisas alkisasu da alkasasu shi ma sai ce kala ta'ala Allah ya ce inna hadha lahu alqasasul haqq lallai wannan labari ne da muke bibiyar samu baka shi alhaƙu na gaskiya labari ne na gaskiya wanda babu ƙarya a cikinsa sannan Allah madaukakin sarki yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albabi ma kana hadithan yuftah laqad kana fi qasasihim ibratun lalle a cikin labarukan da muka baka ko muke baka na annabawan da suke kafinka da al'ummatan da suke kafinka ibratun akwai abun kula to shi ma nan gashi qasas sannan Allah ya sake cewa fala naqussanna alaihim bi'il wallahi sai mun bibiyan musu labaran waɗanda suka gabata bi'ilmin da da ilimi sannan Allah madaukakin sarki ya ce إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن للي ونن القرآن يقص على بني إسرائيل ينابي بيم بنو إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ما في يوانشن أبن دسوسكي ساباني أكنسا سننكم ألا يساكي سوى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فاقصص القصص كي تبي بي اللابار غكا كنا باسو la'allahum yatafakkarun watakila su zama sun zama masu tunani a game da kissoshin da ake ba su domin su dau izina a kansu a takaice dai yan uwa masu albarka a lugar larabci idan an yi amfani da lafazin kassa ko kasasa kissatan kasasan to duka wannan yana nuni zuwa game tatabbu'ul asar a bibiyi gurbin wani abu to abinda kuma ake yi kenan a labari a kissa a bibiyi labarin abin da ya gabata a baya domin a zo a ba da shi yanzu shi yasa wani ɗaya daga cikin abin nan mawaƙan larabawa da ake ci mishi hudbatu ibn khashram al-azari hudbatu ibn khashram al-azari yana faɗa yana cewa faqassu alaihi zambana wa tajawazu ذنوبهم عند القصيصة والأثر yace faqassu alaihi zambana sai suka rika bibiyar masa sunubanmu suna bashi labarin su wa tajawazu dhunubahum amma sai suka kauda kai ba su faɗi laifukan su ba inda alqasisati a lokacin da suke bibiyar ba da labarin wal asari da kuma lokacin da suke bin gurabun ba da labarin sai ya zama sun faɗi labarin aibin mu laifin da muka yi amma su kuma sai suka kauda kai a game da laifin su a takaice dai shi ma hudbatu ibn khashram al azari ya ba da gudunmuwa wajen kawo mana ma'anar wannan kalma wato ta alkissa wanda muke son mu samo ma'anarta ibn ashur العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه يناتي وجمع القصة قصص بكسر القاف إذا أكشي القصص توجمعنا القصة القصة قراديكينا القصة قراديكينا أما إذا أكشي القصص بكسر القاف أي مقاف كسرة تونا يازما قصوشي ديواتينا وأما القصص بفتح القاف فاسم للخبر المخصوص أما إذا أكتش القصص كما يد الله إن هذا لهو القصص الحق شنكميش فاقصص القصص لقد كان في قصصهم عبرة بك على القرآن يا أمبان لفظ قصص شي سامك ده سورة سورة القصص سورة القصص تو على رتشي إذا أكتش القصص أنا نفن الخبر المقصوص شي لابان ده أكي بادا وشيني أكي تمشي القصص amma idan aka ce alkisas to ta zama ya zama jam'in alkissa wato shi labarin kwara ɗaya ke wannan a harshen larabci kenan muka yi wannan tafiyar mai ɗan nisa haka a harshen larabci domin kalma so tari akan so a gane ma'anarta da asalinta da tushenta sai ya taimaka wajen fahimtarta amma a istilahin malamai idan suka ce alkissa alkhabaru an hadisatin gha'ibatin anil mukhbari biha kawai a takaice kenan idan aka ce kissa a istilahin malamai shine suna nufin alkhabaru an hadisatin gha'iba a ba mutum labarin abin da baya nan akai shine alkissa a baka labarin abin da baka nan akai a baka labarin abin da baka nan akai shine ake ce masa alkissatu الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بها وند أكي باش لابار يزم بايانا ألوك تند أبن يفارو تو أكارن تامس أبن دا أفتا مش أبن دا بايانا يفارو تو أم مش أبن دا أكي تمش القصة لابار كما يزم القصص نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن مو إن جاء الله مدوك تنسركي نقص عليك نبأهم بالحق mu ne muke baka labarin su da gaskiya mu ne muke baka labarin su da gaskiya to kaga kissa kenan malaman adabi sun kasa kissa gida-gida idan idan an lura da yawan kissa ko tsawanta to sun kasa ta gida uku akwai abin da suke ce ma riwaya akwai abin da suke ce ma al-qissatul qasira akwai abin da suke ce ma al-uqsusa idan suka ce a riwaya suna nufin doguwar kissa kenan da aka rubuta littafi ka cokan akan labari ɗaya to wannan ana ce mata an riwaya an riwaya littafi ƙwara ɗaya da ya ƙunshi kissa wacce take mai tsawo ko da kissan nan za ta zama ta kasu gida-gida amma asalinta na koma zuwa gaba ɗaya ne to ana ce masa al-riwaya kamar littafin alfu laila wa laila labari ne labarai ne dubu da ɗaya kamar yadda da hausa ake cewa labarin labarin dare dubu da ɗaya dare dubu da ɗaya to wannan littafi na dare dubu da ɗaya na ibn al-muqaffa asali labari ne ƙwara ɗaya da wata take ba wani labari har sai da suka yi waɗannan kwanaki dubu da ɗaya tana ba shi labarai amma duka yana koma zuwa ga mutum ɗaya ne to wannan littafin ya cancanta a kira shi da an riwaya kasance wasu mujalladai haƙu wannan ana ce masa riwaya sannan malaman adabi suna da abin da suke ce mishi alƙisatul qasira alƙisatul qasira wani yanki ko kuma wani labari ƙwara ɗaya amma ya ɗan yi tsawo to shi kuma suna cin shi alƙisatul qasira bai kai a kira shi da littafi kwara ɗaya ba sannan akwai abin da suke cewa al-uqsusa al-uqsusa sune ƙanana ƙananan labarai ƙanana ƙananan labarai sannan sun kasa kissa gida biyu akwai abin da suke ce musu al-qisasul waqi'iyya akwai kuma akwai al-qisasul khayaliyya القصص الواقعية سوني قصوشي وأن تبت سنفارو abin da turanci suke ce ma live story wato abin da tabbas ko su ce true live story wato labarika da suka zama tabbas sun faru sannan akwai alkisasul khayaliyya su kuma kisoshi ne wanda suka kasance na hasashe kirkiro su aka yi wani zubin ma za ka samu labarai ne na dabbobi labarai ne dabbobi kamar yadda aljahis ya riƙa yi a cikin littafinsa alhaiwan kitabul haiwan kamar yadda mai littafin kalila wadin na yayi ya riƙa magana ta harshen dabbobi wanda mun san dabbobi in ba annabawa suka ba da labarin cewa ga wata dabba ta yi magana ba to in ba alkur'ani ya faɗa mana ba ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan an san hasashe ne kawai an kirkiro labarin ne domin karantarwa ko domin nuna ma mutane wani abu da ake dau ake bukata su dau izina a kansa to su kissoshin alkur'ani mai girma kulluha akhbarun sadiqatu haqiqiyyatu waqi'iyyatu dukkanin su labaruka ne na gaskiya ma kana hadisan mufta ba labari bane da aka kirkira so daga lukmanun nan shakhsiya ce sadiqa dukkan labarukan da alkur'ani ya bada to labaruka ne na gaskiya ba akhbar khayaliya bane ba labaruka bane na kirkira ba labaruka bane na hasashe hasashe ba labaruka bane da aka kago su a labaruka ne na gaskiya waɗanda suka tabbata shi yasa sai mu ji Allah madaukakin sarki yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ladaihim إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ألوك تندع ولن دزاس متاني سقزو سكي قراءة وزير وزير لو مريم يقول لدي إتا أي باكا وزن ياقي النبي صلى الله عليه وسلم أما جاش منا باكا لابان وما كنت لديهم إذ يختصمون باكا نن ألوك تندع سكي مصر kowa yana cewa shi zai ɗauki nauyinta wance yana cewa shi zai ɗauki nauyinta ƙarshe fa kharaja sahmu zakariya alaihi salam sai qura'a annabi zakariya alaihi salam sai ta fito annabi zakariya ya zama shine zai ɗauki maryam alaihi salam kuma ya kula da ita sannan can wani waje Allah mu rubuci yana cewa wa ma kunta bi janibil gharbiyyi id qadayna ila musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidi walakinna arsalna qurun walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihim al-umr wa ma kunta ladayhim kaga Allah madaukaki kina cewa wama kunta bi janibil gharbiyyi id qadayna ila Musa al-amra wama kunta min ash-shahidi a lokacin da annabi Musa alaihi salam wama kunta bi janibil gharbiyyi ai baka bangaren yamma a lokacin da muka yanke ma annabi Musa alaihi salam wannan hukuncin na ga yadda rayuwar shi za ta zama ga umarnin da muka bashi ga abin da muka yi ga abin da muka yi ai baka nan to kun ga wannan yana nuna cewa qisasul qur'an kaman yadda zamu gani a ƙarƙashin darasi da zamu yi akan hasa'isul qasasil qur'ani wato ababan da alqisoshin qur'ani suka siffantu da su siffofi na musamman akwai akwai almisdaqiyya kisoshi ne na gaskiya to wannan a takaice kenan idan aka ce kissa abin da ake nufi kenan ba a baka labarin abin da baka nan aka yi shine ake ce masa kissa abin da baka nan aka yi shi ko tabbas ya faru ko kuma bai faru ba amma an hasashensa domin a karantar da kai wani abu to sunan wannan abin ana ce masa alkissatu a isilahin malamai na adabi da kuma malamai na alkur'ani mai girma darasi na biyu a ƙarƙashin wannan khasa'isul qasasil qur'ani wasu siffofi na musamman da isoshin alkur'ani suka zama sun keɓanta da su kasancewa alkur'ani littafi ne da Allah maɗaukakin sarki ya saukar Allah shi ya saukar da alkur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah shi ya saukar da alkur'ani da kansa Allah ne ya saukar da shi tanzilun min hakimin hamid saukarwa ce shi alkur'ani min hakimin hamid daga mai hikima wanda kuma ya kasance shayabo wanda ake yawan yabansa wa huwa almutakallimu bihi Allah shi ya magana da alkur'ani alkur'ani maganar Allah ne harfan wa ma'anar da harafin da ma'anar duka a aqida ahlus sunnati wal jama'a alkur'ani maganar Allah ne minhu bada'a wa ilayhi ya'ud alkur'ani daga Allah yake kuma yana komawa wajen Allah ne وهو صفته كما القرآن صفة الله تسيدا فكان جديرا أن يكون ذا خصائص ومميزات كينا القرآن دول يزمينا دا وسو سبوبي دا يكي بانت دسو كلام الله مغانا الله مغانا الله وفضل كلام الله على سائر كلامه كفضل الله على خلقه idan kana son ka fahimci me maganar Allah madaukakin saki to ka fahimci waye Allah idan kana son ka gane meye maganar Allah da matsayin maganar Allah to ka gane waye Allah fa idza alimta Allah alimta kalamahu lianna kalamahu sifatun lahu wasifatu la tanfaku an zati sifa ba ta rabuwa da zati sifar abu haɗe take da zatin da zatin abu so da ka ba a raba maganar Allah da Allah madaukakin sarki to shi yasa maganar Allah dole ta zama ta keɓanta da wasu siffofi fakadhalika kullu ma tazammanahu min mawdu'ati wa asaliba wa suwarin wa ayat to haka nan ma duk abin da alqur'ani ya kunsa shi ma zai zama yana da wasu khasa'is zai zama yana da mumayyizat yana da wasu siffofi na musamman da yake fanta da su duk abin da alqur'ani ya kunsa to zaka gan shi yana da khasa'is mawdu'atul qur'an abubuwan da Qur'ani yake batu a kansu suna da siffofi na musamman sun saba ma kowane mawdu'i dukkan wata magana da za a yi a tsara ta a fitan mata da wani topic to topic din alkur'ani ba in topic din wannan magana ba ce domin Allah madaukakin tsaki shi ya faɗi wannan topic din shi ya tsara shi to ba zai zama ko daidai da na halittarsa ba haka nan a salo salo na alkur'ani dole salon alkur'ani ya zama yake ya bambanta da salon magana wanda ba na alkur'ani ba wasu ware hakanan surorin alkur'ani ba daidai suke da wasu caftoci ko wasu babubuka da ake na wani littafi a'a surorin alkur'ani suna kan wani namas ne wani tsari na musamman da Allah madaukakin sarki shine ya tsara su kowace sura da abin da take karantarwa kuma kowace sura da akwai sakon da take dauke da shi وآيات هكذا قوة آية أتشن آية القرآن لا بد أن يكون أيضا كذلك تلك وأن أبا بند القرآن يكون صح ثم ذات زمك من القرآن فالقصص القرآني له خصائص يختص بها من غيره تو هكذا قصوشن القرآن ثم سنكي أنت دوس سبوبي وأن سنسابا ما تكا وتكسا دبات القرآن با من أبرزها وأهمها ما يلي daga cikin mafi bayyana da fitowa fili na siffofin kisoshin alkur'ani akwai waɗannan ababen da za mu lissafa insha Allahu ta'ala abu na farko al'arrabbaniya annaha kisasun rabbaniya kisoshin alkur'ani daga Allah suke duk abin da ko ya kasance daga Allah ko ba abin wasa ba ne kuma ba za ka ga shiririta a cikinsa ba hasha أي أن جميع قصص القرآن صادرة من الله تعالى دكا قصوش القرآن لقى الله سيج فهو المتكلم بها والمخبر بها ألا شيء ما جنا يباد الأباغ وأن قصوش وكل ما يصدر منه جليل وذو كمال وعز كما تأبن ذاك يازو دقى الله تو أبني بيكي كسن شيء وامي كو kuma zai kasance abu ne wanda ya zama maɗaukaci kuma za ka same shi abu ne da ya cika babu tawaya ko ɗugu a ciki daga kisoshin qur'ani kisasun rabbaniyatun daga Allah suke Allah ne ya ba da labarin su duk ko abin da ya zama daga Allah yake to zaka ganshi ba abun wasa bane wargi baya shiga cikin sa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi banna ba ta shiga duk abin da Allah ya faɗa ta gaba ba ta shiga ta baya la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi ko ta gaba ko ta baya ba yadda za ka samu ƙarya ko ka samu ɓanna ko ka samu lalata ko ka samu shashanci ko ka samu shirme a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi so da haka ‘yan uwa lokacin da ake ba mu labari daga cikin isoshin alƙur'ani to fa ba su da bambanci da sauran hukunce-hukunce da ake fitar mana a cikin alƙur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki yana cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq Allah yayi amfani da kalmar nahnu damiru sha'ni lit ta'zim nahnu mu shugaban kasa ko sarki ko wani mutum mai daraja in ya tashi zai jawabi shi kadai yayi abin shi amma sai ya ce mu mukai mu mukai wannan ana ce masa damiru ash-sha'ni lit ta'zim ana yi ne dan girmamawa dan girmama kai Allah ce nahnu mu ne na kussu alaika na ba'ahun bil haqq mu ne muke baka labarin su da gaskiya a inda Allah yake bayani a game da ashabul kahf nahnu na kussu alaika na ba'ahun bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ce mu ne muke ba da labari ai anna qissatuhum sadiratun anna wa minna kissarsu daga gare mu take mu ne za mu baka labarin kissarsu kun ga wannan aya tana tabbatar mana cewa annal qisas alqur'aniyata rabbaniyatun sadiratun min Allah wa anillah daga Allah take sannan Allah madaukakin sarki yace natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun natlu muna karanto maka muna baka labari من نبأ موسى دقى لابار النبي موسى عليه السلام وفرعون دكما فرعون مكينسا بالحق دقسكيا لقوم يؤمنون أما منعيني domin waɗanda suka yi imani su ɗau izina ya zama musu karatu ya zama musu darasi su ji abin da Allah maɗaukakin sarki yake ma dukkan waɗanda suka saba ma annabawansa sannan kuma su ji sakamakon da Allah maɗaukakin sarki yake ma annabawan kuma yake ma mabiyansu sannan Allah ya sake cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi la min alghafilin Allah yana fadi a game da kissar Annabi Yusuf alayhi salam wanda Allah ya kira ta da ahsanul qasas yace nahnu an naqussu alayka ahsanal qasas mu ne muke baka labarin kissa da tafi kowace kyau kissar da tafi kowace kyau mu ne muke baka labari nan ma gashi Allah ya ce nahnu ai inna qasasa yusuf alaihi salam sadirun anna wa minna kissar annabi yusuf daga gare mu take wanda kissar annabi yusuf tana ɗaya daga cikin wasu kissoshi na musamman a cikin alkur'ani mai girma wanda manya-manyan malamai sai da suka fitar da darussa sun fi ɗari daga kissar annabi yusuf alaihi salam gaggata faɗin allah maɗaukakin sarki da ya buɗe قصة دشيتي ونحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين سننكم كل قصة دا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى أن بودي تدى أحسن القصص سننكم أكتي ما كان حديثا يفترى سنن bayan Allah madaukakin sarki ya ba da labarin Maryam sai ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik zalika wannan labarin da muka baka na Maryam da yadda aka haife ta da yadda aka kula da ita da yadda ita ma yanzu gashi Allah madaukakin sarki ya ce za ta haihu za ta haifi annabi Isa alaihi salam kuma ba uba to Allah ya ce min anba'il ghaibi yana cikin labarukan gaibu waɗanda baka san su ba ba wanda ya san su sai mu ne muka ba da labarin su nuhihi ilaik mu ne muke maka wahayinsa kuma kunta ladayhi ai ba ka nan lokacin a gaban su iz yulquna aqlawahum a lokacin da suke jefa alqalimman su na qur'a ayyuhum yaqtulu maryam wani wani ne cikin su zai zama mai kula da maryam wa ma kunta ladayhim idh yahtasimun kuma ai baka gaban su baka nan lokacin da suke musu wannan yana cewa ni ne wannan yana cewa ni ne wannan yana can ni ne hatta kharaja sahmu zakariya alaihi salam har qura annabi zakariya alaihi salam ta fito ya zama shine wanda zai dauki nauyin kula da maryam alaihi salam sannan bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu kissar annabi waccan ali imran kenan bayan Allah ba mu kissar annabi nuhu alaihi salam a cikin suratu hud alaihi salam sai ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah madaukakin sarki ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka wannan labarin da muka baka na annabi Nuhu alaihi salam da yadda mutanensa suka karyata shi da yadda muka umarce shi cewa ya ya sassaka jirgin ruwa da yadda mutanensa suka rika masa izgili da yadda ɗansa ya ƙi imani da shi ya ce a ai zai fake sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma'i shi kuma annabi Nuhu ya ce masa la asima al min amri Allah illa man rahim karshe wa hala bainahum al-mawt fa kana min al-mughraqin duka duka bayan da Allah ya gama bada wannan labarin sai ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik wannan da muka baka yana ɗaya daga cikin labarukan gaibu waɗanda muke maka wahayin su ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada kai baka sani ba baka san wannan labarin ba al'umma kama bata san wannan labarin ba sani ba duk wannan yana nuna mana cewa me annal qisas alqur'aniyata ربانية أي أنها صادرة من الله دك ننسى دقا الله فيك دك السد الله يبام أشن القرآن تو مغانا الله سو دك وانا إتشع الخصيصة الأولى من خصائص القصص القرآني دقا تشين كسو سبوفين كسو شن القرآني ما يجرما أقوي الربانية شوى دقا الله فيك sau daga lokacin da za mu karanta wannan kissa ta lukmanu alaihi salam mu fitar da waɗannan darussa da muke fitarwa a ciki to kowannen mu ya ji a ransa ɗari bisa ɗari babu ɗugu ko ƙwara ɗaya na shakka cewa daga Allah maɗaukakin sarki suke ba labaruka bane na shafa labari shuni ba labaruka bane na kunnen kanawa ba labaruka bane na magana jari ce a'a magana ce ta Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari domin mu ɗau darussa a cikin kissoshin da yake ba mu الخسيسة الثانية صفة تبيو دكسوشن القرآن سككي أنت دسو المصداقية وهي أنه حق وصدق لا يمازجه قطرة من الهزل بل هل كذب كسوشن القرآن كسكياني قباكي دينس باب لغو قارا ديا نورجي بل ليك أريا دكي شغاتي كنس كسوشيني نغسكيا كسوشيني نغسكيا za ka ga mutanenmu waɗanda suke ba da labarai waɗanda suka iya ba da labari ko da labari na tabbas ne to idan suka tashi saboda su gyara labarin sai sun sa mai gishiri sai sun sa mai magi sai ma sun sa mai kafi zabo saboda ya zaƙi sosai a kunnen waɗanda ake ba su labarin shi yasa za ka ga wani zubin sai an yi gwanon gwasu an gyara murya idan an kwaikwayi mai maganar da soshin alkurani duk ba su buƙatar wannan saboda gaskiya ne su ɗari bisa ɗari Allah madaukakin sarki yana siffanta su yana cewa inna hada lahu alqasasul haqq wannan abin da muke faɗa maka wallahi lahu alqasasul haqq labari ne na gaskiya sunan Allah alhaq wa anna Allah huwa alhaqqul mubin Allah shi alhaq ne sannan maganarsa alhaq ce maganar Allah gaskiya ce Allah gaskiya ne maganarsa gaskiya ce babu ƙarya babu wani abu na ɓanna da yake kusantar duk abin da ke da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabawansa ma daga cikin daga cikin sufofinsu akwai asidiq su kasance masu gaskiya mala'ikunsa kulluhum sadiqun dukkaninsu masu gaskiya ne to haka kissoshin da Allah madaukakin sarki ya bamu annaha qisasun sadiqatun kisso shi ne na gaskiya babu ɗigo ko ƙwara ɗaya na ƙarya a cikinsu shi yasa daga cin sifar alƙur'ani da ake siffanta kamar yadda ya zo a cin asari wasu suna kawo shi a matsayin hadisi amma malamai na hadisi sun raunana sanadinsa in an danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa huwa alhaqqu laysa bil alƙur'ani gaskiya ne shi ɗari bisa ɗari laisa bil hazli babu wargi babu wasa a cikinsa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi banna da ƙarya ba sa iya zuwa kusa da alƙur'ani ko ta gaba ko ta baya to haka kisoshin alƙur'ani gaskiya ne su ɗari bisa ɗari sannan Allah ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq kamar yadda muka fassara ta a waccan sifar ta ar-rabbaniyya sannan Allah madaukaki suke cewa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan hakika kalmar ubangijinka abinda ubangijinka yake faɗi tammat wallahi ɗari bisa ɗari cikakku ne sidqan a wajen gaskiya wa adlan sannan da daidaito ba karkata a cikinsu an yi suke daidai wa daida duk wanda ya bi su ba zai karkace ba ba zai malkwaye ba ba zai lalace ba ba zai samu halaka ba sau da haka kisoshin alkur'ani kisoshi ne na gaskiya daga cikin ababen da ke shaida akan gaskiya kisoshin alkur'ani banu isra'il waɗanda suka zama sun yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasa su ƙaryata wata kissa ƙwara ɗaya da manzo Allah su sama ya bada masu iya ba ba su iya ba ƙur'ani yana sauka attaura na hannunsu injil na hannunsu azzabur na hannunsu dukkan waɗannan alkutubu salifa ɗin littafan da aka saukar kafin alƙur'ani suna hannunsu suna hannunsu amma duk wata kissa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada to ba a taɓa samun wani daga cikin su ya iya ƙarfin hali ya ce ƙarya manzon Allah su sama yake ba a'a shi dai ma sukan ce ne a aiko abin da ya faɗi ya daidai da abin da yake wajen amma waɗanda ba su da rabo a cikinsu Allah bai azurta su da imani ba duk da sun ga abin da manzo sama ya zo da shi gaskiya ne yana gaskata abin da yake tare da su kai sabanin ma haka gaskata manzo Allah ta sama suke ko da ba su imani da shi ba sun tabbatar in ko ba su gaskata shi a gaban shi ba to in suka koma suka keɓe a yaka junansu to sai ga suna gaskata abin da manzo Allah sama ya faɗa kuma suna jin tsoro na cewa kada fa Allah madaukakin sarki ya yaye labulai a gan su balo balo sun je sun kulla da daddare sun gaskata manzo Allah sama a bayan fage amma kuma saboda girman kai da tsaurin ido sai su zo kuma suna kin yadda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a gabansa amma in suka koma gefe sai su gaggata shi Allah madaukakin sarki ce inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun lalle wannan alqur'ani yana kissanta ma bani isra'il mafi yawancin abin da su suke sabani a kansa sai kai alqur'ani sai yazo sai ya bada labari sai ya bada labarin sai ce haka fa yake ba wannan fa labarin haka yake alkur'ani ya bada labarin annabi adam alaihi salam a surori da yawa kuma yana bada labarin hakikanin abin da ya faru tun daga halitta annabi adam alaihi salam da halittar matarsa da aka yi daga jikinsa da yadda Allah ya saukar da shi cikin aljanna da yadda Allah madaukakin sarki ya sa shaidan ya ribace shi har aka sako shi daga cikin daga aljanna aka sako shi gidan duniya da abin da ya faru da 'ya'yansa duka wannan alkur'ani ya ba da labari kuma banu Isra'il sun tabbatar da wannan labarin ɗari bisa ɗari haka yake babu ƙari babu rage a ciki. Haka alƙur'ani ya ba da labarin ƙissan sauran annabawa annabi Nuhu alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ishaq alaihi salam annabi Yaqub alaihi salam annabi Isma'ilu alaihi salam Ayyubu alaihi salam Lutun alaihi salam Shu'aibun alaihi salam duk waɗannan annabawan wanda banu Isra'il suna da labarukansu a cikin littafansu ba su iya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ko ƙwara ɗaya ba su ce ai ba haka labarin yake ba ba su iya ba wannan ke shaida akan cewa lallai kissoshin alƙur'ani kissoshi ne na gaskiya domin wani yanki ne daga cikin alƙur'ani to wai ma a matsayin ka na musulmi ne kake bukatar sai an ta maka bayani akan cewa kisoshin alkur'ani na gaskiya ne alhali wani yanki ne su daga cin alkur'ani shin akwai wani abu da kake da shakka a cin alkur'ani cewa ba daga Allah yake ba na tabbatar da amsa ka za ta zama babu sifa ta uku ita ce alhusn alhusn kissoshin alkur'ani kissoshi ne waɗanda suke da kyau suke da banƙaye suke da burgewa lallai sun sako ne daga wanda ya siffanci daga kyau da kyau annabi sallallahu ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah madaukakin sarki mai kyau ne kuma Allah madaukakin sarki yana son abu mai kyau duk abu mai kyau Allah na son shi to shi yasa kissoshin alqur'ani annaha qisasun hasanatun jamilatun kissoshi ne masu kyau fi ghayatir raw'ati wal jamal suna da burgewa suna da ban sha'awa in ana baka labarin su idan kissa ce ta ta shafi soyayya sai kaga tana ba da labari amma a daidai wannan lokacin kissa ce ta soyayya amma ba ta motsa sha'awa saɓan dukkan kissoshin da ake rubutawa na soyayya ana rubuta su ne wanda suke motsa sha'awar wanda yake karanta su in ma an matsala su an yi su a matsayin drama to manufar kenan a motsa sha'awar masu kallo to amma ka ɗauki kissar annabi yusuf alaihi salam kissa ce da ta kunshi soyayya amma daidai lokacin da kake karanta kissar annabi yusuf alaihi salam ba za ka ji sha'awar ka ta motsa ba kai sai dai ma ta ƙara tsarkake maka zuciya ka ji zuciyarka ta natsu zuciyarka ta koma ga Allah maɗaukacin sarki kai tausayi ma sai ya kama ka a daidai lokacin da kake karanta kissan annabi yusuf alaihi salam alhali kuma kissa ce ta soyayya akwai soyayya a ciki saboda kyawunta sai ka ga yadda ake siffanta annabi yusuf alaihi salam ɗin da kyau sai ga kuma ita ma kissar gata nan kamar ana jaddada ta kamar an maida ita wani jiki kana ganin ta da kyau a cikin kissoshin alkur'ani akwai jamalul uslub alkur'ani kissoshin su akwai jamalul uslub abinda ake ce ma uslubi shine salo na isar da magana salo na isar da magana kun ga misali lukman kissar lukman da muke darasi a kanta Allah madaukakin sarki sai da ya buɗe ta sai ce wala qad ataina luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamid sai da aka fara shimfiɗa sai aka ce wala qad ataina luqman al-hikmata haqiqa mun ba luqman alaihi salam hikima da an bar mu a wannan aya kwara daya to kowannen mu zai zaku wai wai man huwa hadha luqman wani luqman waye wannan luqman din sannan wa ma hiya al-hikmatu allati atahu Allah subhanahu wa ta'ala wai wace wace iri wace hikima ce Allah ya bashi kaga wata shimfiɗa jamalul uslub jamalul uslub abinda malaman balaga suke ce mishi suke ce mishi bara'atul istihlal burgewa a wajen buɗe magana za a buɗe magana a yi maka wata shimfiɗar da za ta sa ka ka zaƙu ka ji ka ɗauku akan cewa ai sauri a baka labarin da ake son a baka wala kad ataina luqman al hikmata ka bude shi jamalul uslu sannan kuma ne ga jamalul tansiq isoshin alqur'ani suna da jamalul tansiq yadda ake tsara su wani zubin sai ai abin da ake ce mishi tartibul akhbar wani zubin sai a yi masa abin da ake cin shi tartibul ahdas tartibul akhbar shine a ba da labarin yadda ya faru a baka labarin jiya sannan a baka labarin yau sannan a baka labarin gobe sannan a baka labarin jibi kai kuma dama kana gatan kaga sai an jero maka abin yadda ya faru sannan wani zubin abin nan kai wannan shine tartibul ahdas tartibul akhbar shi kuma kawai sai a jeranta labarin babu bukatar wancan ya riga wancan wancan ya riga wancan amma kuma duk lokacin da aka yi wannan sai kaga akwai wata hikima da Allah madaukakin sarki yake son mu dauka a ciki in ka dauki suratul shu'ara wadda ta kawo labarukan annabawan Allah subhanahu wata'ala farko sai aka fara ba da labarin annabi Musa alaihi salam wanda annabi Musa alaihi salam yana ɗaya daga cikin annabawan da suka zo baya bayan wasu annabawa da aka gama ba da labarin annabi Musa salam kai tsaye kuma sai aka shiga labarin annabi Nuhu annabi Ibrahim salam sannan aka ba da labarin annabi Nuhu sannan kuma sai aka ci gaba da ba da labarin sauran annabawa kaga wannan tartibul akhbari ne ba tartibul ahdafi ba domin annabi Musa salam yana nesa nesa sosai da annabi Ibrahim salam annabi Ibrahim salam yana nesa nesa baya da annabi Nuhu salam amma kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya juyar da labarin haka aka fara ba da labarin annabi Musa alaihi salam sannan kuma sai aka ci gaba da ba da labarin sauran annabawa duk da cewa sun girme shi sai da suka zo kafin ya zo to kissa alqur'ani tana da wannan jamalu tansiq yadda ake tsara labari sannan kuma akwai jamalu tartib a cikinsa in za a rattaba maka labarin za a jeranta maka shi a baka a baka sannan wani zubin tartibin baka samun shi a sura ɗaya sai a baka wani yanki na wani labari a wata surar wata sura kuma sai a tafi sai a je can sai a baka labarin wani abin da ya faru wani abin buga misali a nan shine ‘ya'yan annabi Nuhu, ‘ya'yan annabi Adam alaihi salam guda biyu, Allah bai ba da labarinsa a ko'ina ba inda ya ba da kissar annabi Adam alaihi salam. Sai aka je sai aka ba da labarinsu a keɓe saboda wasu darussa da ake son a karanta. Suratul Ma'ida sura ce da ta bayani akan kisan kai da hukuncin kisan kai. A cikinta ake da wakatabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. a cikin ta ake da min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi a cikin ake da a cikin ake da ita to sai aka kawo tun da kisan akwai labarin kisan kai a cikin sai aka ɗauko kissar ƴaƴan annabi adam alaihi salam sai aka bada su aka bada wannan kissa a cikin suratul ma'ida واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين wannan jamalu tartib kenan a duk inda zaka koma a cikin alqur'ani ba za ka samu wannan kissar ta ƴaƴan annabi adam alaihi salam ba in ba a wannan wajen ba amma kuma an ba da labarin annabi adam da yawa an ba da labarin sa da yawa a cikin suwuri mabambanta sura ta biyu ta alkur'ani da kissar annabi adam alaihi salam ta fara wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni da'ilun fil ardi khalifa wannan jamalu tartib kenan sannan akwai jamalu ta'bir akwai kyawun kyawun yadda aka isar da labarin harfan da ake zaba ai amfani da su wani wajen sai kaji an ce fanfajarat منه اثنتا عشرة عينا وان وجن سي فانبجست منه اثنتا عشرة عينا وان وجن سي قد أنشي wani wajen sai Allah maɗaukakin sarki sai ya amfani da khataya wani wajen sai amfani da khati'at jamalu ta'bir sai da aka zaɓi kalmomin da za a ba da kissar da su harfan da za a yi amfani da su su ma sai an zaɓe su saboda tabbatar maka cewa daga Allah yake kuma sannan gabaki ɗaya labarin da za a bada na gaskiya ne babu ƙarya a ciki babu wargi a ciki babu wasa a ciki babu wani abu na ba'a a ciki a'a labari ne na gaskiya shi yasa sai aka kyautata shi al-imam ibn jarir at-tabari abu ja'far rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin tafsirinsa da sanadi sahihi daga ibn abbas radiyallahu anhuma سيدنا عبد الله بن عباس يشي قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya ma'aikin Allah ina ma ka ba mu kissa muna buƙatar mu ji wata kissa da za ta sanyaya mana zuciya mu ji daɗi kuma mu ɗau darussa a cikinta domin mun ji aƙida mun ji tauhidi mun ji hukunce-hukuncen fiqh na bautar Allah mun ji hukunce-hukuncen fikihu na mu'amala a tsakanin junanmu to yau ya ma'aikin Allah so muke mu ji kissa fa nazalat nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi la min alghafilin sai aka sokar da surati yusuf akwai akwai akwai wata riwaya ita ma makamanci wannan al-imam ibnu jarir an-tabari ya ruwaito ta aka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallu suka suka suka kosa suka gaji ana ta saukar da hukunce hukunce sai suka ce ya ma'aikin Allah a saukan mana da wani a saukan mana da kissa mana to shine sai aka saukar da ahsanul qasas sai aka saukar da suratu yusuf alaihi salam saboda haka kissoshin alqur'ani kyawawan kissoshi ne duk darasin da kake son ka fitar ka koya ma ɗalibanka ko ka koya ma 'ya'yanka to ka neme su a cikin kisoshin alkur'ani za ka sama wajen ba da su da kyau shi yasa za mu ga malaman mu wasu sai su ware littafi sun yi sun ware sun yi rubuce rubuce akan wannan irin su al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi didda wasu malamai suna ganin wani yanki ne daga cikin littafin sa al-Bidaya wan Nihaya ya kawo qisasul Qur'an da sauran malamai da suka yi rubuce rubuce irin wannan da izinin Allah za mu tsaya a wannan sifa ta uku Allah ya kai mu majalisi na gaba za mu tashi akan sifa ta hudu daga cikin siffofin kissoshin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muke karantawa kuma muke ji muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa alkur'ani ya cece mu muna roƙon Allah madaukakin sarki muna kaskantar da kai zuwa gare shi da ya tausaya mana ya sauka mana da alkhairi ya ɗauke mana bala'i wannan annoba da wannan fitina da take faruwa a duniya kuma musamman a cikin ƙasar mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗauke mana ita Allah ya saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya ji kan iyayen mu ya saka musu da alkhairi da malaman mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar waɗanda suke da rai daga cikin su ƴaƴan mu zuriyar mu Allah ya musu albarka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa